barka mu da maraicen yau 27 ga watan ramadan hijira ta fiyayyen talikai nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 muna a wannan masallaci na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala an a cikin birnin sokoto a shiyar polo club a jiya mun ƙari suratul buruj yau kuma za mu shiga wata sura mai suna suratul tariq bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
to wannan sura ana ce mata suratul tariq kuma an sa mata suna saboda an ambaci tariq a cikinta kamar yadda za mu gani ita ayoyinta goma sha bakwai ne cif Allah ce wasu ma'iwa tsarik ina rantsuwa da sama ita wannan sama wadda muke gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sama da yawa a cikin alkur'ani wurare da yawa a amintun manhis sama'i ga sunan wurare da yawa wani wuri ambaci su da as-samawat allazi khalaqa sab'a samawatin tibakan da sauran wurare da yawa sannan ya ambaci sauran halittu na sammai rana wata da tamrari kamar cikin surorin sun haka ba ta mun ga wannan kuma ya yi rantsuwa da su to nan sai ya keɓe wata halitta bayan sama ɗin wadda ita ma ya koma ya rantsuwa da ita bayan rantsuwa da sama ya ce wasu sama ina rantsuwa da sama sannan wa tsarik ina rantsuwa da tsarik mai ketowa da dare shi ne tsarik malamai na cewa ana ice ma'alkawakib tamrari ana kiransu a tsarik a tsawarik saboda suna hitowa da dare a gansu da dare kuma da rana su ɓace ba a ganinsu ko kuma shina yiwa a tsarik ɗin guda ne a gan shi yanzu ‘yan an jima kuma ya ɓace. To, amma Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya fassara muna menene a tsarik, za ka ba da bukatar wasu fassarori da yawa na mutane. Allah ya ce, ina rantsuwa da sama, sannan wa tsarik ina rantsuwa da a tsarik. Sai Allah ya ce, wa ma'adara kamar tsarik. me ya sanar da kai abin da ake kira a tsarik ko kasan shi kasan menene a tsarik kamar ka ce baka sani ba sai Allah ya ce annajmu faqib tamraro ne mai tsananin haske wannan sai nuna maka kenan a tsarik tamraro ne guda daga cikin yawan tamrarin da ke cikin sama kuma tamraro ne wanda an mai haske da yawa sukan ce ga magana saƙiban najam wato tamraro ya yi haske idan a ba'a idan ya yi haske ya haskakar da sama wato nan tamraro a saƙib ai almude mai haskakewa mai yawan haske to wannan tamraro mai haske wani tamraro ne kenan shi ma malamai sun yi ta bayani a kansa imamu asuddi yana cewa yana nuhin cikin tamrarin da ake jiwa shayaɗin da su. Allah ya ƙawata sama da tamrari, wala ƙarshen na sama a duniya bi masabiha, waje alnaha rujuman lishayafin. Allah ce mun ƙawata sama duniya wannan da muke gani bi masabiha da hitillu su na tamrarin. Sannan mun sanya su rujuman abin jiwa ga shaidannu. masu takawa su je su yi sata jin umarnin da ake ba mala'iku kamar da hadisi ya tabbata mana a cikin bukhari da da sauran ah, littafan hadisi cewa kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shayatin sukan taka wannan ya hau wannan wato wannan ya ba wannan dallo sai su sauraro umarnin da ake ba mala'iku to idan wannan samraron ya halbe guda sai su roshi kahin su rede gaba daya shi shayadi na din wanda ya ji jin ya je hoshi da na kasansa shi kuma ya jefa ma na kasa shi ma jefa ma na kasa har na kasan sai ya jefa shi ga kunnen boka na ka wata ran da yawa boka zai bugun kasa sai ya faɗi gaskiya ko to in ya gaskiyar nan guda saboda samun ilimi daga abin da mala'iki ya jiya abin da za a yi to sai ya ƙarya dubu a cikinta ko ƙarya ɗari a cikinta shi yasa ha ganin mahi yawan boka ya makaryata ne amma duk wanda an cewa wani abin nan ne kasta'un ne in ya faɗi to gaskiya guda ce hoyayi da ya gudan nan shi kenan ya zama mai gaskiya ko yaushe daga sai ya ta cin abin nan a dukiyar mutane da da ƙarya to suddi ya ce wannan tamraro yana cikin waɗannan tamrarin da ake jihar shaidannu da su wasu kuma na cewa ba su ba ne daga dai fassarar malamai da yawa game da wannan tamraron wasu na cewa tamraron da ke hitowa ne bayan sallar asuba wanda muke kira gamzaki munan mukan ce mai gamzaki ko eh ko a ce furayya irin wannan tamraron wanda mai kamar bin nan candelier irin wannan mai mai diya da yawa me ake kiransa da Hausa tamraro kana ganin shi mai diya da yawa ko kaza da diyanta eh Hausa kauye eh mutumin yana hake eh sai kauyawa ke ke ce wannan tamraron kasara to ba kauye bane ko sai a ce kaza da diyanta to wannan tamraron shine surayya wasu na fassara cewa wannan shine tamraron da Allah ya yi rantsuwa da shi a surayya kun gane to ala ayi halin dai wannan ya nuna tamraron da Allah rantsuwa da shi a tsarik ne mai kutsowa da daddare domin abin da ke tahowa da daddare to shi ake kira a tsari don haka ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce naha an yatadarraqa ar-rajulu ahlahu turuqan waton annabi ya hana mutum idan ya tafiya ya dawo shi afka ma iyalinsa da daddare kada ya yi wannan abu ma'ana kenan ya acihin faja'atan bil layli kada ka je wurin tafiya cikin dare ka afka ma iyalinka har an rufe garka haka makon kwasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tafiya ya dawo da daddare to zai zauna masallaci ya kwana sai da sahi hanci yayi sannan ya shiga gidansa saboda kai gaya ga kokarin rufa ma dan uwanka asiri mun gane ko to to Allah ya rantsuwa da wannan annajin Ya ce wa ma adaraka ko annajin musaqib to Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa guda biyu was sama'i sannan was tariq da sama da wannan tamraron mai kutsuwa da daddare to abinda an muhallil shahid ko kuma abinda an rantsuwa wadda Allah yayi jawabul qasmi yace in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ko kuma ga wata ƙira'a in kullu nafsin lamma alaiha hafiz bi tahfif wato hakika kowace rai ai kullu nafsin kowace rai alaiha min Allah hafizun tana da mai gadin ta daga wurin Allah nan babu istisna'i kullu nafsin duk abin da ke da rai wannan ya hada mutane kuma abin da ba mutane ba kenan ashe kowane mutum ana gadinsa duk inda hake akwai mala'ikun da ke bai da kai suna saddada ka ga al'amurra idan Allah ya yi hukumta wata ƙaddara ta same ka sai su jayi su ba ka wuri wannan lokacin sai ƙaddara ta faru amma su za tun kuɗe maka wani abu na ƙaddara idan ya zo illa malamai na da bambancin ra'ayi game da waɗannan mala'iku wasu na cewa guda biyu ne ke biyar mutum wasu na cewa sun yi guda biyu akwai ma malaman tafsirin da ke hikayatu cewa kowane mutum guda yana da mala'iki 160 da ke biyarsa ga kowace halitta taka an wakilta wasu mala'iku masu kula da ita masalan ga abin da ya shahi gani gani wannan na ido akwai mala'iki bakwai da ke tsaron ganin ka kurum mala'iki bakwai waɗannan na tsaron ƙamshin da kake shaƙa waɗannan na tsaron ƙawahunka wannan na tsaron hannuwa wannan na tsaron mi Allah cikin hikimarsa ya sanya waɗannan mala'iku da daraja su da komi su zan hadimai ga ‘yan adam su ke kawo ruwan sama su ke kawo arziki su ba mu su ke gadin mu daga abin da zai same mu duk daraja su ɗaukaka su za ka Allah ya ce wa laƙar karramna bani adam mun darajantar da ɗan adam shi shi abba girma da kansa ba amma yana da daraja yana da ƙima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ga waɗannan halittu da ba su saba ma Allah amma sun dawo suna bauta suna muku hidima to kowace rai alaiha hafiz akwai mai tsaro a kanta sannan ba wannan aya kaɗai ba ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana muna wannan cewa lalle jama'a ko kuma halittu duka to akwai masu tsaronsu wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza Allah shine qahir mabwayi al-qahiru wanda ke sa a yi tilas in ana so in ba su shine qahiru mai tilas ta ayi abu tilas kai kwana tilas ka ji yunwa tilas ka yi masassara tilas ka yi talauci tilas ranka ya ɓaci ba mai sanya wannan sai wanda ke ƙahiru shi ne ƙahar mai sanya abu shi zan yadda yake so sifa ce wadda Allah kaɗai ya kaɗai ta da ita to shi wannan ƙahiru fauka ibadihi yana saman ibadihi bayansa duka Allah baya tare da mu a nan bizzat wa huwa ma'ana ma'ana bil ilm yana tare da mu da iliminsa amma ba da zatinsa ba da zatinsa wa huwa fawqa al-arsh ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah qaharu yana saman dukan bayansa kuma fawqa anan qadaran wa zatan da daraja da zati duka bai tare da mu don haka Allah ba shi ƙasa tare da mu amma yana sama sama al'arshinsa shi amma anufal ƙahiru fauka ibadihi wa yursilu alaikum hafaza yana aikowa daga can yana aiko muku hafaza masu gadin ku yudabbiru al'amr min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana yudabbiru al'amr Allah yana tsara al'amurra mina sama'i daga sama mun gane ko ila al'arda zuwa ƙasa sannan bayan tadabirin al'amarin mala'iku su tashi daga ƙasa su taka zuwa gare shi a cikin tahiyawa take gwargwadon aya ta ce hamsin alfa sana ko ga wata aya waccan kuma ta cikin hajji ta ce alfa sana ko shekara dubu to ala ayi halin dai Allah yana ai kuma tsara suna gadin mun karanta ga ayat ta gabata suratul infidar Allah yana cewa wa inna alaikum bilhafizin ya sifanta su yace kiraman katibin masu daraja ne masu rubuta duk abin da kun kai sannan ga wata aya Allah yana cewa lahu mu'aqabatun min bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu yana da mu'aqqabat mu'aqqabat sune masu gadi masu taqibin duk abin da kai suna bai da kai duk abin da kai suna rubuta shine taqib su rubuta suna tunkuɗe ma abin zai same ka suna saddada ka ga hanya sune mu'aqqabat to kowane mutum yana da waɗannan mu'aqqabat a gabansa da bayansa ya hafazunahu suna tsare shi daga musibu idan sun zo ko wani abu da abin da Allah ya kaddaro ya same ka tun fil azal to wannan ba makawa ko mala'ikun sun zo za su jaye wannan kaddara ta same ka don haka ga wani asar manzo Allah ke cewa ku girmamar da waɗannan matsara gare ku waɗanda aka tare da ku a koyaushe kiraman ne katibin masu daraja ne kada ka kai su inda ba aikin daraja ba ba su jaye muku sai wuri biyu kawai lokacin abin nan saduwa da iyali da lokacin kewayawa ya wuce amma da kun ƙari za su dawo suna biye da ku za ka ku girmama su ko wannan ku zai yi wanka to ya yi abin nan akwai sutura ga jikinsa ko ka sanya tawul ko ka sanya wani shamaki ya shamakance ka ko kuma ɗan uwanka ya ma sutura da zane a da sadda babu wadata sai abin nan a sa zane wannan ya rike wannan ya rike mutum ya wanka haka ake yi a da ba yauce ba abin nan gine-gine wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba shine wannan raqab kiyayewa don haka Allah ya tsara wannan halitta tsarawa kuma ya tabbata mana cewa nan kowace rai to akwai mai tsaro gare ta kada mu yi wasa da wannan ya zo a cikin hadisi daga hadisin riwaya Bukhari da Muslim daga riwaya Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an yana cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar Watan mala'iku na kai da komo cikinku, waɗannan su tahi, waɗannan su dawo, mun gane, masu amsa aiki kenan. Mala'ikatun billahi ko mala'ikatun bin nahar, akwai mala'ikun dare, sannan akwai mala'iku na rana. Wai sabi'una fi salatil fajiri wa salatil asar, sai su haɗu tare a wajenku a lokacin sallar alfijir da lokacin sallar la'asar. lokacin karɓar aiki da lokacin amsa aiki sannan lokutan guda biyu summa ya aruju sannan su taka su ta inda wanda ya aiko su Allah subhanahu wa ta'ala sai yake summa ya aruju lazina batu fikum sai mala'ikun da sun ka kwana a cikinku sai su taka su ta inda Allah subhanahu wa ta'ala fa yas'aluhum sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim ya yi sani bisa ga mala'iku tambaya ne ta, ta mulki. Kaifa taraktum ibadi, ya kun baro bayina, faya ƙuluna, sai su ba da amsar su ya Ubangiji, taraktana hum wahum yi salluna, mun bar su suna sallah, wa'atai na hum wahum yi salluna, kuma mun zo karɓar aiki mun irka suna sallah. don haka waɗannan lokuta guda biyu sallar alfijir da sallar la'asar ka yi ƙoƙari waɗannan lokuta ka zan kana raya su da ibada kada ya zan lokaci ne na wasa gare ka debo da shaidan ya hana mu da ribantar da yawa daga waɗannan lokuta wani za a yi kiran sallar su bayan har a gama yana kwana yana hansari ko da waya ta ƙararrawa sai ya kashe don haka mala'ikun za su amsa aiki za su rubuta mun bar shi yana kwana waɗanda sun ka amsa su ce mun amshi aiki gare shi na kwana har da hansari a lokacin sallar la'asar in ba anniya ba kana wurin ƙwallo ko wurin dambe ko wurin hafi ne hafi sallah da kuke yi bayan sallah ana raye-raye da kide-kide to waɗannan lokuta guda biyu lokuta ne masu tsada wanda ya kamata mala'ikun da ke tare da kai su iske ka a wurin aikata alheri Allah ya ba mu ikon kiyaye yau to Allah ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafizun bayan wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya jawo hankalin mutum don ya dibi halittarsa ya dibi yadda take Allah ya ce fal yanzur lil insani mutum shi
الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر To, Allah ya ce, falin zuri al'insan, mutum ya kamata shi dibi. Al'insanu a nan ismu jinsu ya haɗe kowa, kowa ya dibi. Ba wai al'insanu na nan kafiri ba, a han musulmi, han mumini, kowa shi dawo shi dibi, min makwalika, shin da mi muka halitce shi. Kowane ɗan Adam, kowane mutum ya dawo shi tambayi kansa, min makwalika, daddami an ka halitce shi ya gabata a suratul insan Allah yana cewa eh, abin nan eh ban ji ba inna halakar al'insu ba kayan sannan kutalar insanu ma aka fara min ayi shay'in halaka Allah ne mutum wanda bai da tunani min ayi shay'in halaka daggami mun ka halicce shi daggami can Allah sai yake min nudufatin khalaqa ya faɗi karara daga digon mani muka halicce shi nan Allah yake fal yanzu lil insan mutun shi dibi mimma khuliqa daggami muka halicce shi yaji baya gani nan ana son dan adam ko mutun shi shi dibi raunin sa wato tanbihu tanbihu ni ala dhaf ala ala da'afi abin nan al insan mutun ya dibi raunin sa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, daga me muka halicce shi, ai min ayi shay'in khalaqahu Allah, daga wani irin abu ne Allah ya halicce shi, da za a Allah ce ma bari, kaƙi bari yi, kaƙi yi. Tana tsammani Allah bai iya kama ka ne? To, ba ka da wani girma ko wani ƙarfin da Allah bai iya kama ka, rauni ma gare ka. to sai Allah ba da amsa ya ce khuliqa min ma'in dafiqin khuliqa an halicce shi shi mutum in bai sani ba min ma'in daga ruwa dafiqin mai zuba mai tunkuɗa juna wajen fita wato mun halicce shi daga ruwa mai tunkuɗa juna ma'in dafiq mai tunkuɗin juna ai madfuqun mai mai mai abin nan halbin juna wajen fita shine shine maniyi a lokacin da yake hita wannan ya nuna maka kenan da waɗannan ruwan to daga nan aka halicce mutum kuma ita ce farkon halitta ita ce farkon halitta huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shine wanda ya farar da halitta daga daga maniyin a cikin jikinka kuma shi zai mayar da kai mayaswan ma ta hiwuya saboda da ƙagawa da mayaswa wa hiwuya in ha akwai wuyan ƙagawa ta hiwuya ka ƙaga abu babu shi ka samar da shi ka koma rosa shi ka mayar da shi in akwai wuya wa hiwuya ƙagawa to mayar da ɗan adam bayar da mutum a hawan alaihi ta yi sauƙi bisa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka dibi waɗannan ruwan min nudufatin daga Allah ce min ma'in dafiq ba fa cikin jikinka suke zube galam galam ba a lokaci guda Allah zai halitta su sadda ka zaka zubar da su sannan za a halitta su lokacin wannan kokarin da hake yi sannan za a halitta za a halitta abin sannan su hito wake da ikon yin wannan in ba Allah ba subhanahu wataala ba hanho ba ne an yi ma shi da ka buɗe su fito kai ma an tambaye ka ina suke ba ka iya hudi ba ka iyawa don haka a amash ga fassararsa yakan ce nan inda Allah ya ce khuliqa min ma'in min ma'in dafiqin akhalice mutun daga ruwa mai tunkuɗa juna da aka ce min ma'in dafiq ruwa ba a nuna ruwan mace da ruwan namiji ba ruwa dai an kace kawai amma ayat insan Allah ce mun khuliqa min min nutfatin amshajin kaga kenan amshaji ne sai an hada na namiji da na mace wuri guda to shine ma'ana ana ruwan na mace da ruwan namiji su za su haduwa sannan a halicci mutum daga waɗannan ruwan a amash yakan ce idan ruwan mace da ruwan namiji suka gamu wajen halitta ƙasa da jiyoji Allah zai halicce shi da ruwan namiji ruwa na namiji jini da tsokan nama da ruwan mace za a halitta su shi yasa galiban mutum ya hali na ɗabi'a za ka iske mutum ya ɗauka halin uwa bisa ga na uba har masu karin magana na cewa nono alƙalin ɗa. Yawwa. kuma daga nan ne ake samun kama wani lokaci wani zai zai zai kwace ma wani wajen halittar ɗabi'a ko kuma kama ta uba sai ta rinjaye ta uwa wani lokaci ta uwa sai ta rinjaye ta uba malamai sukan fassara cewa a lokacin jima'in wanda ya fi samrin abin nan kawowa to kamar sai ta bi shi ko kuma wanda ya hijin daɗin sosai sai kamar ta bi shi wallahu alam wannan dai daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wata'ala don haka mutum shi dibi don haka a cikin suratu yasin ne ko Allah yake cewa awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin shin mutum ba shi dibi shi gani mu mun ka halicce shi min nufatan daga ɗigon ruwa ɗigon ruwa wannan namani sai ga shi fa'iza huwa khasimun sai ga shi na jayayya da ya girma da ya girma ya yi ilimi ko ya yi ƙarfi ko ya yi kuɗi shi kenan sai jayayya jayayya ma ta wuce har ta kai tana jayayya da ubangijin da ya halicce shi me ya cikin ayar aure sa na halaka da haminu da fatin fa'iza huwa hasimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلق sai ta buga misalai gare mu amma ya mance da halittar shi kansa ya mance da wanda an ka halicce shi amma sai ta buga ma Allah misalai to idan an ce kaza za a yi kaza idan an ce an mutana tashi me yake kaza idan aka shiga aljanna aka ce wanda yayi ibada a bashi mata 70 an tauye haƙƙin mata ke duk irin waɗannan maganganu haka masu yan boko ke faɗi ko ya mance halittarsa وضرب لنا مثلا ونسي خلق ya mance amma su buga ma Allah misalai don haka halittar mutum mutum shi dibi shi a kansa wahi an fusikum afala tusirun kan kuma idan ka tsaya kai nazari ya ishe kan imani ka dibi idanunka da Allah ya masu ka dibi hanci ka dibi baki ka dibi kunne ka dibi ji komai gashi nan cikin ni'imar ubangiji ya yi ma ko da ka ci abinci ka bambanta wannan mai zaƙi wannan mai yami wannan mai ɗaci ai hikima ce akwai halittun da ba su bambanta wannan kai ma yanzu wani ciwo ya same ka tsoye kwakwalwarka wannan foshin ɗin na ɗanɗano ya lalace sai ka ba ka gane komai da ka sha zuma da ka ci laka duk ɗai ba bambanci saboda wannan foshin ɗin ya lalace ga ilimi cikin kanka ina ina shi ke tsayuwa a cikin zuciya don haka ka gyara zuciyarka ka yi tunani mai kyau don haka wani hadisi an salasalama yake faɗa mana cewa a cikin jikin ɗan adam akwai wata tsoka ala inna fil jasadi mudghatun idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan tsoka ta gyaru to jiki ya gyaru gaba ɗaya mutum ya gyaru gaba ɗaya idan ta ɓaci mutum ya ɓaci gaba ɗaya ala wahiyar qalb ita ce zuciya kuma daga baya aka gane duk abin da Allah zai fara halitta a cikin ɗan adam ce zuciya in digon mani a cikin mahaifa ya kwan arba'in sannan za a fara halitta to abin za a fara halitta zuciya daga zuciyar nan dukkan sauran a jikin mutum zai hito wannan baka ganewa sai idan kana ta'ammuli da masu aikin harka asibiti idan cikin mace fa yana dan karami ya kwan 40 ko wata guda ko wata biyu zaka ga dan halitta ba to ci girman farcen nan ba amma idan ka kula sosai karkashin abin nan na dubi zaka ga duk halittar ta kammala ga idanu ga kun
الصلاة الجمعية أي ما يسر في القلوب أبدا يتقوي أتجلبك لا القاعد والإياد أجعل الصورة دليل saboda duk ayyukan da kake yi inna mal a'malu binniyat duk aikin na zahiri ba shi ne manuwa ba ba shi ne abin kula ba abin kula niyoyi to wanda ya gane niyya a duniya ma ka da ba ka da gane Allah za a aka ambaci wannan yini yawma tukula sabaya kada za a bayyana a sarrai ɗan adam ko wanda mutum a ba shi littafin sai karanta wannan ya ce da ranar biya malamai na cewa ana nufin nan harkar amal da na shaɗa su a gita ma mutane ayyukan su sun suka aika a duniya sannan a ba su takardun su na tsira kuma na na halaka amin a wata rana ne mutum na tsaragar
mutane sun bambanta mabambanta juna ne mutane mabambantan juna ne wani a wajen hisabinsa za a yi mashi munakasha ga hisabi shine za a bi diddiginsa har a kama shi da laifi shi yasa hadisin Aisha tace man nuqisha halaka ga wasu riwayoyi man nuqisha uzziba duk wanda an kawa munakasha critics a bincike ka abin da ko binciken kwakwab to za a kama shi da laihi kuma za a mishi azaba wannan shine bangare na farko na yau mutubula sara'ir Allah ka tsare mu da wannan sannan bangare na biyu akwai masalah waɗanda za a wa rangwame cikin rahama Allah da jinkansa zai wa wasu rangwame idan aka yi arduɗin aikin mutum a gabansa sai Allah ya kusantar da shi kusantar suwa ta dace da shi Allah ya sai da wannan take sai ya gwada mai ce isa kaga ayyukan kame yagu da yawa ce Allah na gani ina tuba ya ubangiji na san na yi laifi ba mutumin kwarai nake bai Allah ce ai ai ko duniya na ruha ma asiri ba wanda ya sani ce to ko nan ma na ruha ma wuce shikenan sai sai shirya aljanna asirinsa ya ruhu duniya kuma asirinsa ya ruhu lahira shi yau mutubula sara'ir bar shahe shi ba Allah ya ruhi asirinmu da duniya da lahira sannan akwai waɗanda za a sanya aljanna ga gaire hisabin to nan mun ka hiso mu yawwa su ko arudin ba a yi kahin ma a hisabi sun shiga aljanna su ba a ko azalittafansu a kare su a tambaye su tun tashin harko su sun shige wasu aljanna sannan akwai waɗanda su kuma za a wurgawa wuta begere hisabin ko hisabi babu su kuma da wanda ya mutu da sara'ir aka mutane suke a wannan ranar ya tafawa tuna wani za a mai munakasha sai an kumyata shi sannan kuma a sanya shi wuta sai ya kumyata sannan a sanya shi wuta wani ba a kumyata shi kuma a yahe mishi shi ne na yiwu kenan wani ya shiga aljanna babu ko hisabi wani ya shiga wuta ba a ko hisabin kuma ba a gita ma aikin ma wala iyazu billah dan nasu ne sun kahi muni Allah ka tsare mu hadisi na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu arda a cikin Bukhari da Muslim yana cewa yurfa'u li kulli ghadirin liwa'an kowane mai yaudari ranar alkiyama za a kafa tuta inda yake tsayi mai yaudari kaga su waɗannan suna cikin waɗanda za a wa bin nan yau mutubula sara'i za ta kumyata su wanda ya kaho ta yaudara ya assasa ta ta addini ko ta mu'amala to ranar alkiyama za a kafa tuta tutai wannan yaudarat sai a ce hazihi gadarata fulan ibn fulan wannan ita ce zambar wane ɗan wane duk wanda ya aiki da irin wannan zamba tashi ku taho ga shugabanku yana tsayan kawo mai tuta duk mayaudara irin wannan yaudarar sai su taho a wajensu wanda ya assasa kisan mutane ga tuta ta nan duk wanda ya kashe wani don duniya ya bi shi wanda ya tauye ma'auni wanda ya asasa tauye ma'auni ga tuta ta nan an kafa mai ta muɗaffifi na duk mai tauye ma'auni ya bi shi duk wanda ka kwacin mulki da ƙarfi da yaji ko ta a'a kowa ka mutuwa shi mutu shi da samu an kafa mai tuta yan kazagi ne su bi shi zuwa wuta duk wanda yana cikin yau mutubular sara'ir don haka nan kada ka yi yaudara kada ka shiga kada ka taimaki mayaudari wala takun lil kha'inina khasima ko dan uwanka ne ko waye an mayaudari to kada ka taimake shi don in ka taimake shi to za ka zama a ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama kuma kuna cikin wanda yau mutubular sara'ir za ta bayyana a gane ka ɗauke da tuta kana bai da mai wadarin da ya asasa wannan yaudarar Allah ya ce famalahu shi wannan wanda za a tona asirinsa ranar alkiyama famalahu min quwwatin wala nasirin ba shi da wani ƙarfi ranar alkiyama wanda zai tunkuɗe kada a tona mishi asiri ikirma yace ana nufin wannan su ne shugabanni ha'ula ilmuluk masu mulki a nan duniya to ma lahum yawmal qiyamati min quwwatin ranar alkiyama ba su da wani ƙarfi domin anan mai mai iko yana iya sa a yi abu tilas ko ana so ko ba a so yana iya yaudara ya yaudari mutane tilas suna kallo ba da za su yi don ba su da ƙarfin ƙwato haƙƙinsu ba su da ƙarfin abin nan kai ƙara wurin wani to duk haka duk wanda ke yaudarar mutane ga mulki kowane irin mulki ne ko da mulkin masallaci ne ba iya ta'ad nan ba don kana liman kaudare mutane ko don kana kwamitin ciyaman kwamitin masallaci kaudare mutane ko kana hakimin shiya ko kana monita a cikin aji a baka rabo ka raba biyu ka ɗauke rabi duk abin da ka yi na yaudara to wannan rana za ka gan shi ba ka da ƙarfin da tun kuɗe maka wannan abu wala nasirin bai da masoyi wanda zai taimake ka duk yadda hake son mutum ranar alkiyama ba shi ma komai mun karanta yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa ta'atati wa fasillatihi allati tuwi hatta da jama'ar garin su ko jama'ar gidan su ko ko abin nan kabilar su ba su iya taimakon sa don haka shi subhanahu sauri yace quwwa al-ashira dangi domin dangi ba su yarda a taɓa ɗan uwansu za su taru to ranar alkiyama dangi ba su iya taimakon danginsu don haka wannan yini yau mutubular sara'ir to yini ne na fitina ne na musiba kowane mu ya ƙoƙari kada ya abin da za a turke shi ranar alkiyama tsuru-tsuru bai da abin da za a ce Allah ya kare mu to ci gaba wasu sama'i za ta rajin wasu sama'i za ta rajin والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
to ƙarshen sura sai ubangiji kuma rantsuwa waccan rantsuwar da an kai wasa ma'i wa tsari nuna don Allah rantsuwa cewa ne in kullu nafsin lama alaiha hafiz to nan sai Allah ya ce wasa ma ina rantsuwa da sama zatar raji ma'abuciyar kwankomawa malamai na cewa an raji ana nuhin sama tana kwankomar da ruwa na sauka a cikinta shi yasa su malamai suka fassara an raji nan madar ruwa domin ruwa sukan zo su dauke su dawo su dauke su dawo ko kuma shekara shekara suke suke kwankomawa watan kenan almadar ba almadar ina rantsuwa da sama ma'abuciyar ruwan sama shekara shekara ba ba a saba ba wal ard in wal ard ina rantsuwa da ƙasa zata sadai ma'abuciya tsagewa ita kuma zata tsage abinci ya fito wannan rantsuwa Allah ya ce innahu haqiqa shi qur'anin da ake karanta muku laqaulun faslun magana ce mai rarrabe gaskiya da ƙarya wanda ke son ya shiryu to ya koma bi alqur'ani wa ma huwa bil hazl ba bananci bane ba janci bane ba wasa bane wa ma huwa bil hazl ba bananci bane kada ka ta qur'ani don kawai kaji kamar an yi labari ya wuce tafakkuhan kamar da malam a wannan abokar gumi ke cewa sun ɗauki alƙulani karatu ne tafakkuhan ne in ana fassara masu kama ana labarin mutanen dore ne ya ayyu har faru ya ku kahiran makka to kahiran sakuta fasuku da kahiran makka da kahiran sakkwato da kahiran da duk ƙulani ya ambata wani lil mudaffifi da zamanin annabi da dan yanzu duk ɗaya ne ba a keɓance ƙur'ani in keɓance shi hakan ya zama hazu kenan ya zama bananci a baka labari kurun shi kenan ka tashi wanda ya aiki da waɗancan haka zai aiki da kai haka zai aiki da na gobe da na jibi da na har abada wa ma huwa bil hazl la qawlun fasl mai rarrabe gaskiya da ƙarya ne amma mutane ko kuma kafirai ko wanda ba su gaskiya innahum yakiduna kaidan su kullun suna makirci kan a gane qur'anin nan kullun cikin makirci suke wato kada a gane qur'ani maganar Allah ne shi kuma Allah ya ce wa akidu kaidan ni kuma ina nau makirci irin nau misali ku fama hilal kashiri na kawa kashirai abin nan meme yi musu meme yi musu jinkiri gane ku fama hilal kashiri na kawa kashirai jinkiri an hilhum ruwai da jinkiri kaɗan-kaɗan za mu kama su akwai wasu sifofi da Allah ambata a cikin ƙul'ani wannan na ɗaya daga cikinsu kaidu mukan fasara mu ce makirci akwai makar shi ma haka sannan akwai al'istihza akwai sukhiriya akwai nisiyan akwai khida duk cikin ayoyi da yawa sun zo kamar makarullah Allah yana cewa wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun al-istihza Allah yana cewa wallahu yastahzi'u bihim ويمدهم في طغيانهم السخرية أم فيسخرون منهم سخر الله منهم سوما akwai kaidu mun karanta yanzu ga tanan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan akwai nisyan nasullaha fa nasiyahum to duk waɗannan sifofin da aka ambata ba sifofi ne na ubangiji ba na zaci mun gane ku a'a tunsabu ilallahi jalla wa ala ana jingina su ga Allah min babil muqabala wal jaza bisa ga mayar da martani shine muqabala mayar da martani su sun ka fara Allah ya sakonka musu da ita amma a wajen ɗan adam istihza'i da kaidu da makaru dukkan su mazmumun ne amma a wurin ubangiji adalci ne fahiya adulun min Allah domin ya saka kama da irin abin da kai waje za'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha don haka idan Allah yace yastahzihu bihim yana izgili da su ya mai san musu da izgilin ne da su kai nan wa akidu kaidan makirci su kai innahum yakiduna kaidan suna makirci sai Allah mai san musu sakamakon su na makirci yace nima wa akidu kaidan Allah baya makirci duk abinda an makirci wata dubara ta boye haka kama abinda kake son haka kama ba a sani ba Allah bai yin wannan don bai tsoron kowa amma idan kai zai yi mawa da kai mun gane to irin waɗannan duka cikin Qur'ani akwai su kuma malaman aqida sun yi bayanin su a cikin littafan su da yawa ba lokaci kuma lokaci ma ya kare babu saura bin nan tace ta a bisa ga yadda muka yi alkawali a yau 27 ga watan ramadan kuma a yau za mu rufe tafsirin alkur'ani sai shekara ta tafi idan muna da rayuwa in allah samun gani idan kuma mun mutu allah gafarta muna kuma ya tayar da wasu masu yi da haka muna kira ga 'yan uwanmu na kusa da na nesa cewa don abin da muka faɗa a cikin tafsir tun daga farko har zuwa yau muna fatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa kuma ya sanya ku a cikin wannan ladar abinda muka faɗa bisa ga kuskure ko son rai to muna fatar Allah ya shahe shi a cikin tunaninku kuma mu mun faɗa ba da gangan ba sai dai ta lalabiya wanda yake wani mutum bai tsira da gare ta don haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sakamta ma malamanmu da alkhairi farfesa mansur yana wajen umra Allah ya karbi addu'o'in da za su yi kuma ya mai da su lafiya su iske mu lafiya Allah ya ba mu lafiya a wannan ƙasa ta mu musibin da muke a cikinsu na tashin hankali tsadar rayuwa Allah ya muna sauki da mana Allah ba mai albarka ya sauƙaƙe muna umcin rayuwa sauran al'umma masu bukatu duka Allah ya sani Allah ya biya bukatar kowa Allah ya san bukatun duk mai bukata ba sai mun wa Allah kutamci ba amma ya sani don haka na Allah muna roƙonka da sifofinka da sunayenka muna tawassuli da su Allah ka biya mana bukatunmu duka samarin da ke wannan masallaci sun cika Allah ka yi mu sanin bukata kowane ɗaya daga cikinsu ubangiji cikin rahamarka da jirƙanka Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka san bukatun waɗannan bayi naka da sun ka keɓance suna ibada don ka Allah ka karbi ibadarsu kuma Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka gafarta mu uwayenmu da kakanninmu da malamanmu duka Allah shugabanninmu na addini da shugabanni na siyasa Allah ka yi riko da hannuwansu ka aza su ga abin da zama alkhairi ga ƙasa da gare mu duka wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Sai ba. kawo kudin bari ba